الله الفاتح
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب صلى العالمين على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن المريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من- من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات الله سبحانه وتعالى yana cewa wancanin ka manzanni wato manzannin da aka faɗi sunayensu tun daga farkon bakara har zuwa nan faddalla ba'alahum ala fa'alin mun fifita sashin su akan sashi minhum akwai cikinsu man kallama Allah wanda Allah ya yi magana da shi kamar Musa wa kallama Allah Musa ta kalima wa rafa ba'dahum ya ɗaukaka sashinsu ai Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam darajatin darajoji ala gairihi bisa wani sabi umumi da'awati da umumi wato kira game domin sauran annabawa duka kusan kowane annabi aka yi shi za ka gaba an gama duniyan an ba shi amine ba za a samu annabi biyu a lokaci daya annabi ibrahim da annabi nudu lokaci ɗaya suka yi annabi musa da annabi haruna lokaci ɗaya suka yi har da annabi shu'aibu annabi isa da annabi haya suka yi annabi dawud da ɗansa suleiman to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa shi tun daga ya- tun daga zuwansa kamin ya zo ma sai da aka kulle da annabi isa ba a samu wani annabi ya bayar shekara ɗari biyar da wani abu daga zaran an aiko manzon Allah Allah ya ce to an gama manzana ka ila kafatan linnasi kowa da kowa manzon Allah har yau manzanci suke tafiya wa khatamin nubuwati da cika annabta وتبليل أمته على سائر الأمم دفيفي الأمم من النبي محمد أكن سورة الأمم دكا والمعجزات المعجزوز الكا المتكاثرة والخصائص التي بنتكي بنتي على عديدة وكاغا ياتي يا أي مغنى النبي موسى عليه السلام da darajar sa yasa Allah yake magana da shi amma ina aka yi magana a tsoro sina irin suna nan a ina yake a duniya shi manzon Allah da aka yi magana da shi a ina aka yi magana da shi shi ne suke cewa in zakaru na jiya tsori faskur na ziyar arshi muftaƙiran litugni in ka ambaci wanda aka gana da shi a tsoro sina ka tuna da wanda aka gana da shi a al'arshi sannan me ya faru lokacin da aka gana da annabi muhammadu me ya faru lokacin da aka gana da annabi musa fa inna allaha kallama zaka wahayan wa kallama za mu shafahatan wa adna Allah ya yi magana da zaka wato Musa kenan ta wahayi ne wa kallama za ya yi magana da annabi Muhammadu mushafahatan baka da baka wa da na ya kusata shi to ashe kenan me ya gaya mu wanda yake magana da shi baka da baka me ya gaya mu wanda ya magana da shi ta wajen wahayi wa in qabalta lamzata lan tarani بما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه واحمد لم يكن ليزيد دينا in kai muqabala da nai Musa roƙo yayi rabbi arini anzur ilayka Allah gwada mini kai in ganka wani amsa aka bashi aka ce lan tarani lan tarani ba za ka ganni ba walakin zuru ila aljabal fa inni istaqarra makanahu fa sawfa tarani fa lamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa harra musa sayka to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace yana so ya gani kiran sa aka yi zo ka gani subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram har aka tafiyar da shi sai gashi Allah yana gaya mana ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ما يكن الله bai ƙarya ba ya ga Allah to za ka fahimci ma'ana to da aka yi magana da Musa me ya faru fa Musa harrama rishiyan alaihi lan taranin nan yasa Musa ya suma anin ya zura ilaika ina son ganka lan tarani ya suma harrama rishiyan alaihi shi ko annabi Muhammadu fa ba ka zama al-fu'adu Ahmad lam yakun li yaziga zina hankalin shi bai karkace ba darajoji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da yawa Allah ya ce sai an bi annabi a bi shi in an yarda da annabi yardan shi ne buwayan annabi buwayan shi ne walillahi izzatu wa li rasuli wallahu wa rasuluhu ahqu an yurduhu in kanu mu'minina atiiu Allah wa atiiu rasula wa man yuti Allah faqad ada rasula إنما يبايعونك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الله ya ɗauki hannun annabi Muhammad ya ce hannunsa ne ba ma hannun annabi ba ne to Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana manzo Allah sallallahu an bashi abubuwa da yawa sauran annabawa ba a ba su komai akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar ma misali inna daina kal kausar an ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ayoyi ne da yawa shi yace منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم بينات من بعد النبي عيسى حجوجي وأيرناه قويناه مكة كرففيش بروح القدس درال تركي شين جبريل يسير معه حيث سار إلى تتيا النبي عيسى بإن داشي ولو شاء الله دا الله يا سوهر الناس شريا متاني جميعا باقي مقتتل الذين من بعدهم دا wanda suka zo baya wanda zo bayan su ba su fada ba ai ba zan su ne ai umma min al'ummar su min ba'di ma ja'atuhum bayyinatu bayan hujjoji ya zo musu liqtilafihim saboda sabanin su wa tafdili ba'dihim ba'alan da fifi ta sashi akin sashi walakin ikhtalafu amma sun saba ne li mashi'ati zalika don Allah yake nufin haka فمنهم akwai cikin su man amana wanda ya bada gaskiya sabata ala imanihi ya tabbata kan imaninsa wa minhum akwai cikin su man kafara wanda ya kafirce kan nasara kamar nasara sun kafirce ba'da almasihi bayan masihu isa walau sha Allah da Allah ya so maktatalu da basu saba ba da su yi fada ba walakin Allah amma Allah yaf'alu ma yuridu shi yake aikata abin da yake nufi min tawfiki man sha'a ya ba wanda ya ga dama muwafaqa wa khizani man sha'a wanda ya ga dama ya tabar da shi
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أيها الذين آمنوا يا ولد النوك بعد قصيان الله an fi ƙomin ma da zakanakun ku ciyar daga abin da muka azurta ku zakatihi zakansa min qabli an yati yawmun tun gabanin wani rana da zai zo la bai'un babu fansa a ciki wala fihi a cikinsa wala kullatun ba wani badadantaka sadaqatun tanfau wanda take amfani a nan duniya nan ake cinikin lahira daga zaran ka shiga kabari an kulle kasuwa nan ake cin kasuwa a nan duniya akan ci albarkacin wani wani wani wani wani don wani aka kyale ka Allah yana baka isa ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ku fitar da abin da na wajabta muku na zakka tun gabanin rana ya zo wanda babu fansa a ciki shine barin suna ce ciniki ka bada wani abu a baka wani abu wala shawaratun ba wani ceto a cikin sa il- da ghairi izini in ba da izinin Allah ba wa huwa yawmul qiyamati shine ranar kiyama wa fi qira'atin bi rafi salatati min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun aw ni qira'a wal kafiruna masu mutuncewa billahi da Allah aw bima falala ko da abin da ya fallanta akan su humuz zalimun sune azzalimai li walihim amra Allah bi ghairi mahallihi dan sun sanya lamarin Allah ba a wurin da yake ba Allahu la ilaha illa hu ubangiji mai sunan Allah ba abin bautawa da haƙƙin abauta masa sai shi dan la ma'budu bi haqqi shine ma'anan la ilaha illa Allah amma cewa ba sarki sai Allah ba shi ne ba la ma'budu bi haqqin illa Allah kawai domin kana bauta ma abin da kake so amma ba dole bane na Allah dole ne ko shi ne ce ma'anar sa la ma'budu bi haqqin fil wujudi ghayr Allah wato wannan manzo Allah sana yana faɗin falalan ayatul kursi da za mu karanta manzo Allah ya ce annabi Adam shine shugaban halitta baki daya ni kuma annabi ni ne shugaban larabawa baki daya ayatul kursi shugaban ayoyin qur'ani baki daya salman al-farisi shugaban farisa bilalu shugaban mutanen habasha juma'a shugaban kwanuka duk ga baki daya mafificin sura a cikin alqur'ani suratul baqarah mafificin ayat da yake cikin alqur'ani ayatul kursi domin ta kunsa tauhidin da wani kalma wani wani sura bai ta bai tara shi ba akwai kalma na sunan Allah guda goma sha biyar a ciki daga Allahu din nan da da lamiran da suke ciki Allahu da huwa da hayyu da qayyum da la da la ta hudu hu la namu lahu da hu hu hu din nan sai da ta tara sunayen Allah guda goma sha biyar kuma a cikinsa akwai ismullahi al-azam to shine an ce Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum shine ubangiji rayayye al-qayyum mai tsayawa gyaran halitta ad-daim al-baqa al-mubaligh fi al-qiyam bi tadbir khalqihi shi yake tsaye da shi da gyaran halittarsa shi sa mai kama ke cewa arihi na musaka min at-tadbir fama qama bihi ghayruka la taqumu bihi ala ghairi ala nafsika ka hutar da kanka da tsare-tsare da shirye-shirye gobe zan yi kaza a'a gobe za a yi kaza da ni dai jibi zan yi kaza a'a Allah subhanahu wa ta'ala shine huwal hayyul qayyum mai tsaya yaran halitta duk abin da zaka yi gobe Allah ya riga ya shirya maka ba kai ka shirya ba yanda ka shirya nan ba dole ne ya zama ba nashin ne zai zama saboda shi Allah nan kuma ba yakan shirya abu ya rabkana ba kai yanzu kana iya shirya abu gobe ka ce na manta ko ko a lokaci ya kure abin bai shiga duka ba ko ko wani abu kaza ne kai shigala ya same ni ko rashin lafiya ko ko ai na rabu kana nayi bacci Allah ce wannan Allah fa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun bai taba yin gidi ba wala namun ko bacci da ma fi samawati abin da yake cikin sammai duk na Allah ne wa ma fil ardi da abin da yake cikin ƙasa mulkan wa halkan wa abidan mallakansa ne halittansa ne bayansa ne manzon ladhi yashfa'u indahu ba wani mutum da zai ceto indahu gare shi illa bi iznihi sai da izinin Allah lahu gare shi biya a cikin ta ya lamu ma baina aidihim ya san abin da yake gaban su ay al-khalqi halitta wa ma khalfahum da abin da yake bayan su min amri dunya wal akhirati na al'amarin duniya da lahira wala hidu na ba su kewa ya fi shayin da komai min ilmi daga sanin sa ai la ya'lamu shay'an ba su sanin komai illa bi ma sha sai abin da yaso an yu'allimahum ya sanar da su min ha daga ita bi asbar rusul wa sai kursiyu samawati gadan mulkin sa ya yalwaci ya yalwaci sammai wal alla da kasai ila hada ilmuhu bihima wa ila an ce mulkuhu wa ila an ce al kursiyu nafsuhu مستمل عليها لعدمة هي سبب جرمان لحديث سبب حديث ديرو ما سماوات السبع في الكرسي إلا كذرائم سبعة ألقي في كرسي ويسمى بقوي إنه wanda duniyar nan gaba daya da za a nade ta a jefa a sama na farko kamar dunkulan abu zai zamo gaba saboda karancinsa haka na farko da za a jefa na biyu zai koma kankanin abu to hadisi yana cewa sammai bakwai din da za a tattara su a watsa a cikin alkursi ba za su wuce kamar garkuwa guda bakwai da aka watsa a ciki ba za a ga inda suke ba to Allah wala ya uluhu ma duk abin da yake cikin halittar nan ma ba wanda yake masa nauyi akwai wasu halittar da Allah ya fasu ba son da dan adam ba halitta ne na ubangiji su ba son da dan adam ba suna nan abin da Allah ya yi su suna nan a inda suke wa huwa al-ali shine madaukaki fawqa halqi bil qari al-azim mai girma to kaga shi ayatul kursi yana daga cikin tauhidi da ya zo a cikin alqur'ani tauhidi kashi kashi ne a cikin alqur'ani za ga qur'ani ya zo da la ilaha illahu fa alam annahu la ilaha illahu to la ilaha illallahu nan tauhidi ne na amawa kowa da kowa ke fadin sa to idan kai taraki anan za ka koma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ya zo a cikin alkurani ko bai zo ba la ilaha illa anta anta ai ga abu ne kana kallon shi kana magana da shi to muqamin mushahada kenan wannan tauhidin khasawa kenan su a kowane lokaci kowane juyi suka yi suna ganin suna ganin Allah ne tare da su tauhidin hawasul hawas kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya je zai yi munajati da Allah a wajen itace Allah ce na dai anya Musa inni ana Allahu ice yace ana Allahu Isa yace ana Allahu maqamun fana'i kenan ma'ana komai ma babu shi ya Allah to manzo Allah sallallahu ya cewa shi ya da kusi duk wanda yake karanta shi bayan kowane sallah in salloli biyar na farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa kuma ayatul kursi yana da abubuwa da yawa wata rana annabi Musa alaihi salam ya yi tunanin zai bacci sai mala'ika ya zo mishi ya hana shi bacci bai ɗanɗani baccin ba shi daga nan zai tambaye shi me yasa za ka yi bacci Musa ubangijinka baya bacci kai kake bacci wata rana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a falalan ayatul kursi wato ya ba abu hurairata dabino na sadaka ya tsare da daddare sai barawa ya shigo zai saci dabinon nan a wajen abu huraira abu huraira ya kama shi ya ce na kama barawa sai ce don Allah ka kyale ni ba zan dawo ba ba zan dawo ba ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya gaya ma annabi sai annabi ya ce yaya barawon da ka kama jiya kuka yi ya ce ya mana alkawari ba zai dawo ba ya ce zai dawo dare na biyu abu warara ya gyangyaɗi sai ɓarawa ya dawo ya miƙa hannu bai ɗebi sadaka ya kama shi ya ce kai ne ka bani alkawari ya ba za ka dawo ba ya ce ka kyale ne kai haƙuri ba zan dawo ba ya rabu da shi da aka waye gari ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abu hurairah ya kuka yi da ɓarawanka ya ce ya ƙara alkawari ba zai dawo ya ce zai dawo a dare na uku sai ya zo yana dan lashin yana dan daddafa abu huraira zai sata abu huraira ya kama shi ce kai mai ha'inci kullum ka ce ba za ka dawo ba kullum ka ce ba za ka dawo ba to yau na kama ka sai ce ka bar ni dan Allah ka raba da ni yace ba zan raba da kai ba sai ce to bari in sanar da kai wani abubuwa wanda idan ka ambace shi Allah zai kiyaye ka daga sharrin shedan yace me shi yace ayatul kursi ashe aljani ne shedani ne da manzala tana yawa ya gari zai zo manzala ce ya abu raira ya aka yi da kamin manka ya ce a ai ya sanar da ni wani abu ya ce in na karanta shi kamin yi bacci Allah zai kiyaye ni daga sharrin shaitan shine ayatul kursi sai annabi ya ce ya maka gaskiya gaskiya ne ka rike ta da ayatul kursi tana da harafi 170 duk wanda ya karanta karanta shi musamman bayan la'asar ɗari da saba'in duk wani bakin ciki duk wani damuwa Allah zai yaye masa ala kulli halin dai alal aqal mutum ya rike ayatul kursi bayan kowane sallah yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk mutumin da yake karanta shi wannan babu abin da zai hana shiga aljanna sai dai mutuwa ma'ana zai shiga aljanna kada to ayatul kursi dai yana da hanyoyi da yawa an je wajen malamai aji لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالقوة العتية لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا إكراه في الدين باتي لساوى أتكن الدين على الدخول فيه بسا شقاء أتكنسا قد تبين الرشد من الغي حقيقة شنيا يا بينا دقبتا أي ظهر بالآيات البينات يا بينا دآيوي بينني أن الإيمان رشد إيماني شرياني والكبر كافر شكما غي بتاني wannan aya nazalata sauka ne fi man kana lahu min al-insari auladun wani daga cikin nasar ana ce mashi Abu Hussein yana da ƴaƴansa guda biyu wanda suka zama nasara kamin aiko annabi Muhammad sannan suna can wajen nasara suka zo Madina don su sai da mai sai baban su ya gamu da su yace dole fa su ba addinin nasarananci su shiga musulunci ya kai ƙarar su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan zai na ce ya rasulullahi yanzu ina ji ina gani jikina sashi na ya shiga wuta ina kallonsa ga ka ka bayyana waɗannan yara su ce suna nasarananci ba za su shiga musulunci ba dole dole su shiga musulunci sai Allah ya saukar ce la ikraha fi dini qad tabayyana rushd min al-ghayb ba tilasta to kaga wannan aya yana nuna cewa ana kuskure da yawa wai kai musulmi in kana musulmi zaka ce wanda ba musulunci ba dole shiga dole shiga kamar yadda nake jin kwanan nan an samu wani arna yana cin abinci aka duke shi wai don me sa baya azumi me ya gama shi da azumi me ya gama shi da azumi ba abin da ya gama shi da azumi ba musulmi bane musulmi ne a hakamu shar'iyya na musulunci ya kai shi ai innan ku dahu Allah shiriyan Allah shiriyan man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida in Allah bai shirye da mutum ba zai kace zaka shirye da shi dole wannan kuskure ne ko da wani abu ya samu a ji kama dukan arna wai ba musulmai ne haka kawai da rigima ya faru ko na siyasa a bace wai a ji a duki arna ba musulmai bane wannan ba musulunci ya horo shi ba wannan kuskure ne babba matasan mu ba ilimi ba a zuwa makaranta ko maimakon a gaya mutane musulunci me sai a sa su rigima sai a tura mutane rigima mu ya mu muna rigima da juna kai ba musulmin kwarai bane kai ba menene ba kai ba menene ba da sauransu amma me ya hukuncin kai in ka kashe kafiri ba za a kashe ka tunda ba jihadi kai da shi ba to ka kira shi musulunci ne ai lokacin da ka kira shi malam eh dan Allah ka dinga saka yara yanzu musulmi na azumi ka saka ya kar a gani wannan keta mutuncin musulunci amma ka duke shi dan me dan me shi kafiri yana da haramar ka ga maka ai shi komai halal ne a wurin shi in ya sha giya kaman ka sha fura ne to wai haramta mishi kai ne musulunci ta haramta maka idan ka sha giya saboda musulunci ai maka haddi in ka yi zina ai maka haddi to shi in yi zina wa ya gaya maka zina ne a wurin shi ko iya ta an kai shi kotu ne a'a bata yadda bane ya ce ta haddi a wajen shari'a no in dai ta haddi to me ko matsala me matsala sadaka wannan kuskure ne matasa suke yi a ɗauki abin da ba musulunci ba a ce shi ne musulunci kuma mai wannan dai zaka tarar da shi kila baya azumin nan dan iska ne kawai zaka zame shi gefe shi musulmi ne ya sha wiwi amma ko wani ɗauka nuna yana dukan wani wai mai sa ya shiga musuluncin anya azumin ne zai sa ya haka azumin da yake tosa zuciya zai sa ya haka kawai saboda iskanci yara babu babu kawai a ɗauki abu a ce shi ne musulunci ku ba a sallah da ku ba a duk iskanci kuna yi kuma a ɗauka ce musulunci kawai saka ba abun haka yake ba to nan dai gashi manzon Allah ne gabansa Allah ya ga dama ya duk duniya musulmi saboda zuwan annabi amma har annabi ya bar duniya akwai kiristoci akwai kafirai wanda suka ce ba Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya so ne shari'a ma Allah ce a ya rasulullah innaka la tahdi man hababta ba ko ka so ba za a shirye ba sai yawan da nan da shirye shine shirye din to har ya bar duniya akwai akwai su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ya zauna da ahlul kitab a Madina ai ba addinin su yasa ya kore su a Madina ba a alƙawari suka yi suka saba da manzon Allah amma manzon Allah da ya ce a ku rike addinin ku ne rike addini na ku ci gaba da littafin ku na taura da linjila ku ci gaba da yi amma mu yi alƙawari da ku da ni idan wani ya tayan maka ku shiga in ni wani ya tayan muku kar ku shiga ku lakum dinukum waliy dini saboda kuna da littafi littafin kuma daga Allah ne ai dukkansu da da bani ƙuraiza da banin nale su ne annabi ya same su kuma ya bar su akan yahudancinsu amma ne ɗaya daga cikinsu suka ha'inci annabi annabi ya je karɓan bashi a wajen na wani mutumi suka zaunar da annabi a ƙofar gida suka ɗauko dutse za su jefa mashi Allah ce to wannan sun taɓo abin da ba zan gyale ba duk a kashe su waɗannan yanki ɗaya kuma su ga annabi na ta ƙaruwa suka koma wajen mutanen makka mu ma ya dame mu a Madina ku zo mu haɗa kai mu zo mu yaƙe shi Allah ya ba annabi labari shine akai ga zuwa ahzab ba wai don addinin da suke yi ne annabi ya yaƙe su ba saboda kare amana ne tun muna da kafiran amana su suna da littafin su kai kana da littafin ka sun ce a taura kai ka ce alqur'ani ko ko da sun jujjuya dai ai shine dai mu alqur'ani shine Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mun saukar da Qur'ani mun kare shi lafi libadin bane ne wala min albi ba a samun banna ta gaba ko mene sai na haka duk digimin mutum ba zai juya ayoyin alqur'ani ba Allah ya ce na sa kariya ba wanda zai iya ko ko yaro wanda bai sa alqur'ani ba kana shigo da wasu kalmomi a ciki Allah zai gaya mishi a kunne shi ba qur'ani bane wanda ya shigo da shirme amma waɗancan littafan da a taura da linjila da yake ba annabi bane Allah subhanahu wataala ya ce a ni da ma na annabi shi ne ke don haka ne waɗancan da yake annabi ya zo sai suka canza su da kansu suka ji an ce sabon alkawari tsohon alkawari da sabon alkawari da tsohon alkawari in an dabi an dabi za ce ai yanzu wannan dokokin na da ya yi tsananin yanzu a canza wa zai canza mana alkurani wa zai canza in bature ya ce kar a yanke hannun barawo in ya sata sai mu ce wa sariku wa sarika hukuncin shi ya tashi a'a bature yana naira bin shi amma hukuncin Allah na nan na nan idan Allah ya ce inna nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal udhuna bil udhuni dinna bi zina wajru wa qisas sai mu ce ayoyin sun tashi ayan suna nan in mutum ya kashe mutum ko a ce shari'a yanzu bata kashe ka ba wajen Allah ka sashe kake saboda ai hatta wa mai kamar mai dagoti duk wanda ya gafarce ma shaydan awil asnam wa huwa yutlaqu ala al mufrad wal jam'i ala al ana ce mufradi ko ko jam'i ويؤمن يبارك gaskiya billahi da Allah faqad istamsaka bil urwati rusqa haqiqa yayi riko da amintaccen igiya yayi riko da amintaccen igiya lan fi sama babu yankewa la hagareta wallahu samiyun Allah mai ji ne lima yuqalu ga abinda ake faɗi alimun masani bima yafalu da abinda ake aikata Allahu waliyul ladina amanu Allah shine mataimakin waɗanda suka ba da gaskiya يخرجون yana fitar da su min zulumat daga duhannin kafirci ila nuru zuwa hasken imani kaga duk inda Allah zai kawo duhu alqur'ani sai ya kawo shi jami zulumat zulumat amma in zai kawo haske sai ya kawo shi guda daya Allahu nuru samawati kan ja'akum min Allah nurun nurun ala nurin ila nuri saboda hanyar Allah guda daya ce bata kai biyu ba amma hanyar kafirci tana da yawa shi yasa Allah yake kawo shi jami walladheena kafaru wannan zo kafir ce awliya'u mudagutu majibantan su sune dagut yurjuna wa suna bidda su minan nuri daga haske ila zulumati zuwa duhannin kafirci zikrul ikhraj imma fi muqabalati qawlihi yurju min zulumati cewa yukhrijunahum minan nuri ila zulumati dan yayi muqabala da can yukhrijunahum min zulumati aw fi kulli man amana ko cikin duk wanda ya bada gaskiya da annabi qabla bi isati gabanin aikansa min al-yahudi daga yahudawa sun makafara bi sannan kafirce da shi ulaika wadancan ka masu fita daga hasken nan su koma duhu ma'ana waɗanda suka ba da gaskiya kamin zuwan annabi suna cewa da annabi ya zo mu za mu fara ba da gaskiya da shi da annabi ya zo kuma sai suka fita daga hasken da suke ciki na ban gaskiya ga annabin nan suka koma duhu Allah ce ulaika sabun nar waɗannan su ne ɗan wuta hum fiha khalidun su masu dawama ne a ciki
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العباد كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له هذا أعلم أن الله على كل شيء قدير
alam tara ba kai duba ba ya rasulullah ila alladhi hajja ibrahima da wanda yake jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi a cikin ubangijinsa li an atahu allahu mulka don allah ya bashi mulki amalahu bataruhu bi ni'mat min amillah farin cikin fahari shi ya dauke shi da neman allah ala zalika shine namaruzu namaruzu sarki ne mai tsaurin kai ya mallaki duniya baki ɗayanta domin duniyar nan gabaki ɗaya mutum hudu suka mallaka gabaki ɗaya ba wanda ya taɓa mallakan duniya sai mutum hudu biyu cikin muminai biyu cikin kafirai biyu daga cikin muminai annabi Sulaiman dan Dawuda ya mallaki duniya baki ɗaya Zulkarnaini ya mallaki duniya gabaki ɗaya biyu daga cikin kafirai Namaru dan Kan'ana to shine akan akan ce fir'aunan Ibrahim alaihi salam na kafirin na biyu shine bukutu nassar to a lokacin nan duniya gaba ɗaya yana ƙarƙashin shi na maruzu ɗin nan ya zauna a haka ya zauna a haka shekara ɗari hudu ba mai jayayya da shi sai iblis ya zo ya ce kai yanzu da kake gani duk duniya ba wanda ya jayayya da kai shekara ɗari hudu ai kai ba mutum ba ne kai Allah ne kai Allah ne ka kira mutane a bauta maka kadai sai da awan rububiyya da Allah ya aiko annabi Ibrahim ya kira su zuwa ibadan halitta mahalici sai ya mujadala da shi to shi annabi Ibrahim yana zamanin bayan an halakar da namuruzun shine Allah zai faɗa abin da yake faruwa ne قال إبراهيم إذ قال إبراهيم عند النبي إبراهيم يتي لما قال له يا عند يتي مسا من ربك الذي تدعونا إليه وأنين أبنجي وأن كي كيران zuwa gare shi ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumiit ubangiji na shine mai rayawa mai matarwa ay yakhluqul hayata yana halattar rayuwa wal mauta da mutuwa bil ajsadi a cikin jukuna wa wannan ka sai ce ai shi ma yana yi ya kake sai kira mutum biyu a fursuna sai kashe daya bar daya a shi kenan ba qala sai ce huwa shi ana uhi wa umitu ni ma ina rayawa ina matarwa bil qatl wal afwi dama mutum biyu suna gidan fursuna in na kashe ɗaya ɗaya ne mashi abuwa ba shikenan ba wa da'a bi rajulain ya kira mutum biyu fa qatala ahaduhuma ya kashe ɗayan su wa taraka ya bar al akhar ɗayan falamma ra'ahu yayin da annabi ibrahim ya ganshi gabiyan wawa qala ibrahim ibrahim yace wannan hujja bai yi ba منتقلا الى حجه اوضح منها يتاش zuwa wani hujjan da yafi haka bayani wanda yafi bayyana fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib in dai ka ce kai Allah ne to Allah yana zuwa da rana kullum ana gani bai taba sabawa ba daga gabas yake hutowa ya kuma fada yamma to kai fati biha ka zo da naka min al-magharibi daga yamma in zaka iya shi kenan a'a fa buhita alladhi kafar sai aka dimautar da wanda ya kafirce ta hayyar wa da hisha wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin Allah baya shirye da mutane azzalimai min kubri da kafirci ila ma'ajjati al-ihtijaj zuwa hanyar nan na kafa hujja an ce anai mu shi namarun ya zama duk awo duk abincin duniya shi yake bayarwa a lokacin tanai Musa kuma mutum ne mai iyali mai jama'a mai dukiya to yarsa abinci zai je wajen na maruzu ya bashi abinci ya ce a ni ba zan baka ba ka tafi tun da baka fara gaskiya da ni ba ranar musa zai koma gida sai ce to yanzu in koma gida iyali su gaba abinci bari in maso ne labara sai ya ɗauki buhunan da ya je duk sai cika da ƙasa da ya cika da ƙasa sai ya zo ya aje a gida kawai je kwanta a ɗaki abinsa yana kwanta da safe sai iyalai suka ce to ai bari mu mu fara yin abinci mana ana buɗe jakan nan sai koma alƙama mai kyau mai kyau ah da annabi Ibrahim kamin ya tashi har an yi masa an yi komai da yawa sai ji kanshi a gida ina kika samu wannan abinci zai ce alƙaman da ka zo da shi da daddare ne sai ya ce a wannan daga halili na ne Allah ne ya kawo mini shi na an ce wani kaulin shi sa aka ambace shi halilu a wani kaulin kuma an ce mawadaci ne yana mallake da shanu shanu dubu ɗari biyar yana da kannuka a cikin shanun wanda suke kiwon tumaki kowanne akwai kare mai yawo a ciki to karen saboda walakantuwan duniya sai ya mishi abin wuya na gole ya ɗaura ma kare in aka tambayi Ibrahim ya kake sa abun kirki haka akan kare ya ce ai kayan banza ne a hada shi da mutumin banza wai dukiya kayan banza ne kare ma mutumin banza ne a hada su da shi to ana nan wata rana Allah yana gaya wa annabi Ibrahim khaliluhu khaliluhu shi kenan sai wani mala'ika ce ni ko zan je in jarraba shi sai zo ya samu annabi Ibrahim yana cikin garken su sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah Ibrahim ce kai na ji daɗi ƙara na baka rabin dabbobin nan na duka ƙara in baka duka yace la ilaha illallah ce na bar maka duka yace da za ka ƙara ma faɗin wannan kalma duk abin da na mallaka zan baka ya faɗa na uku yace duk an baka yace ka ƙara faɗi na hudu mana zama bawanka yace la ilaha illallah yace to mu je na zama bawanka sai mala'ika ya kama hanya zai fita yace zo ka faɗar ka dukiyanka yace a a a ina ni mala'ika ne na zo in jarraba ka ne ashe kai halilullahi ne shi sa Allah ya ce wattakhadha ibrahim khalilan shi kuma daga nan yace to wannan dukiyan ba zan yi komi da shi ba sai nayi wato wasu yaje gine gine a cikin baitul muqaddas to Allah subhanahu wataala yana faɗin darajar annabi Ibrahim amma duk da wannan daraja na annabi Ibrahim ina shi ina annabi Muhammad والله لا يبالي لكر والله لا يجزي القوم الظالمين أرأي أو رأيتكم بكى غني بكى الذي مر على قريته wani ne wanda ya shuɗe a kan alƙarya shi ne baitul muqaddis rakiban yana haye ala khimarin bisa jaki wa ma'ahu sallatu tini yana da zanganiyan tin wa qadi asir da akushin asir shine uzairu wa huwa khawiyatun alhali garin ya rushe saqidatun ala urushiha suqufiya bisa rufin ta lamma kharrabaha butu nasar wannan butu nasar din nan da ya mallaki duniya kafiri ya je ya yaƙe su a a baitul muqaddas ya rushe wajen to dama Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin at-taura za a zo wata rana a rushe baitul muqaddas to shi uzairun nan ya zo ya ga wurin a rushe yace yanzu ban da ikon Allah Allah da ikonsa wai wannan garin za a sake raya shi ya zama kungurmin daji ba komai ban da ikon Allah da imani a ce wannan garin zai sake komawa gari abin da yake cewa wannan anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ya Allah zai raye wannan garin bayan mutuwansa ba wai yana ganin Allah ba zai iya bane yana ganin girman kuduran Allah ne Allah ce to zan gwada maka fa amatahu Allah Allah ya kashe shi wa albasahu mi'ata amin ya zaunar da shi a wurin shekara 100 yana bacci ثم بعثه sannan ya raya shi liyuriyahu kayfiyata zalika min ya gwada masa yadda abin ya faru gashi ga gari ya koma yadda yake qala ta'ala lahu Allah yace masa kam labisa uzairu yanzu zuwa wani lokaci ka zauna nan yana ta bacci fa shekara ɗari jakin da ya zo da shi ya mutu ƙasusuwan su sun yi fari amma abincin da ya zo na tin din nan bai jirkita ba shekara ɗari Ƙala sai ce labis yawman aw ba'la yawmin ina ganin dai ko yini guda ko sashin yini domin li annahu nama awwalan nahari ya yi baccin ne farkon rana fa qubila aka karbe shi wa uhiya aka raya shi inda gurubi lokacin fadawa rana fa zanna sai ya zaci annahu yawmun nawm ranan da ya baccin ne ai ko yan ko yan aljanna in an tashi ma alayra ai mutum zai dauka da safe kwanta zuwa yamma an je kamla min zuwa nan sunin yake labis na yau ma'auna ba yau min Allah ya ce a za ku sani ba yau ma'auna ba yau min bane to haka nan dai ya Allah ya ce bal labis bi amita amin yau dai shekaran ka ɗari a nan wurin saboda haka kana tambaya ya Allah zai raya matacce ko to bari in a gabanka fanzur ila izamika duba zuwa ƙasusuwanka ila da amika zuwa abincinka wa sharabika da abincinka al'asir lam yatasanna bai jirkita ba ya tagayyar ma dulin zamani tare da tsawon zamani wal ha'u qila aslun lam yatasanna ne ko yatasanna ila aslun min sanatu wa qila an ce lisakati an kawo ne kawai amma lam yatasanna ne min sanaitu wa fi qira'atin a wani qira'a amma lam yatasanna kaga muje a duniya wajen ana zuwa a duniya sai ga a taura a rubuce ya ka ga taura rubuce karanta duk abin da yake cikin attaura sai gashi yana karantawa da shikenan ka ce eh to lallai mun yadda kai ne uzairu amma yanzu kai ba mutum bane kuma dan Allah ne to kaga anan malamai suka ce shi uzairu ya yi tambaya ta hanyar rashin ladabi yaya yaya Allah zai iya raya wani sai Allah ya kashe shi shi ko annabi Ibrahim da ya zo sai ce rabbi arini kaifa tuhil mauti Allah gwada mini shi ce yana tunane ne ya yanzu kamar in duk abin da kake tunane anya zai yiwu ko ba zai yiwu ba a wajen babban wanda kake gani ya fi karfin abin to to to anan a tsakanin irin shi da ubangiji akwai rashin ladabi shi ko annabi Ibrahim daga cikakken halittan Allah ne cikakken bawan Allah ne khalilullahi bai faɗi irin wancan ba za ka ji abin da yake cewa nan gaba rabbi arini kaifa tuhil mauti Allah ka gwada mini yadda ake halittar matacce ake raya matacce Allah ce kai kan ba za a kashe kashe shekara ɗari ba yanzu za a maka wasu kuɗi su kala Ibrahim
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم واذكر كما إذ قال إبراهيم أن النبي إبراهيم يشي ربي أرني كيف تحيي الموتى ألا كقنا من يندك كرايا متتو قال تعالى له الله تعالى يشي مع النبي إبراهيم أولم تؤمن بقدرتي على الإحياء فكبادك السيادة إنا دئيكو أكان رايا وابا سأله ما علمه بإيمانه ألا يا تنبي النبي إبراهيم تعالى يا بقوة سنينا لإيماني بذلك yi magudan ya amsa masa bisa mai masu alahu da abin da ya tambaye shi bai alama sami'una wara lahu don mutane masu ji su ji menene nufinsa menene nufinsa qala sai annabi ibrahim yace bale amantu na ba da gaskiya walakin sa'altuka liyadma'inna qalbi na roke ka ne ka gwada mini don zuciya na ya nada dan zuciya na ya nada dan zuciya sai ta zama mutma'inna ya ayatu nafsul mutma'inna ruhul bi ibadati jinni ala bi zikrillah tatma'innul qulub ina so in zama mai natsuwa ne bil mu'ayanati da gani kuruku abinda nake so gani kenan nam al manmumat ila istidlal qala sayyidi fa khudh arba'atan min at-tayyib ka kama tsuntsu guda hudu fasirhunna ilayka ka karkato su zuwa gare ka bi kasri swadi fasirhunna wa lam yaqu fasirhunna amilhunna ilayka wa qatihina ka yanyanka su wa halul lahmahunna ka cudanya naman su wa rishahunna da gasu sukan su sun maj'al ala kulli jabalin kan nan ka je ka dauki kowane yanki ka sa kowane dutse ma'ana in ka cudanya waɗannan naman tsuntsaye guda uku da gashin su gaba daya sai ka ɗebi yanki ɗaya sai ka kai wancan dutse manya-manyan duwatsu ne na ƙasan guda hudu ka duba ka kai wurin na sun maji alisan nan ka sanya ala kulli jabalin min jibali abdika min hunna daga cikin su jiza jiza da sun mar'uhun na sannan ka kira su ilai ka zuwa gare ka ya ti na ka za su zo maka sa'ayin da gaggawa wa alam ka sani anna Allah azizun Allah buwaye ne la yuzu shi ba abinda zai gajiyar da shi biyu hakimun gani bi sunihi ba gaza ɗawusan ya ɗauki ɗawus wa nasaran da shaho wa guraban da hankaka wa dikan da zakara wa fa'ala bihinna ma zikira ya aikata abin da aka ambata da su wa amsaka ru'usahunna ya rike kanun su inda hu wajensa wa da'ahunna ya kira su fa tadayara fil ajdau kowani nama sai ya tashi daga wannan dutse ya je ya haɗu da nasa a wancan dutsen duk suka gama haɗuwa suka zama tsuntsaye gaba ɗaya takamalat na ila mal hatta takamala hatta cika summa aqbalat ta fuskanto ila rasiya rusiya zuwa kanta mina haka Allah ya nuna masa wani wa'alam ka sani an Allah azizun Allah buwaye ne hakimin gwani akwai hikima na kama waɗannan tsuntsaye domin shi ɗawus kowa ya san mai son ado ne ɗan adam yana son ado nasaru shahu kuma mai shi da ƙarfi ne guramu an kaka kwaɗayi zakara kuma son aure ɗabi'un ɗan adam kenan shi sa Allah ya ce kama wannan ya kama su ya zuba a kan duwatsun na ya rike yana kiran suka zo suka haɗe gaba ki ya Allah ce to ka gani ka ga bai zama kamar wancan da aka kashe shi kara ɗari ba saboda shi Allah ce to yanzu zuciyanka ya naza ya ce a ya naza ya naza ya ubangiji masal alladhina yunfiquna amwalahum misalin wanda suke ciyar da dukiyoyin su bi sabilillah ai da'ati bin sa kama sali ambatin ambatar sab'a sanabila kaman kwaya ne ta tattarar da zanganniya bakwai kwaya ɗaya aka sata a ƙasa ta haifar da reshe bakwai fi kulli sumbulatin bi habba a kowane sumbula ma'ana zanganniya za a samu kwaya ɗari kaga ɗari bakwai kenan daga kwaya ɗaya kaga can baya mun ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya gaya mashi alhasanatu bi ashri amsalha yace a ƙara Allah subhanahu wataala yace in naga dama in ninninka yace a ƙara Allah subhanahu wataala ya ce in bayar da gairi hisabin yace a ƙara inna ma wannan ya ci sumbulatin fi kulli fi kulli sumbulatin ya habba yace a ƙara sai Allah ya ce yana bayarwa da gairi hisabin annabi ya ce to ya isa ma'ana sadaka in Allah ya yarda da ita daga goma sai a ninka ya kai saba'in daga saba'in ya kai ɗari bakwai daga ɗari bakwai Allah ya ce ai ta zubawa ai ta zubawa ai ta zubawa ai ta zubawa kamar yadda wani bawan Allah wata rana ya shiga cikin wani hali da ya shiga cikin wani hali ya rasa yadda zai yi bashi ne a kansa ana neman za a ɗaure shi ya rasa yadda zai yi sai wani ya ce to kaje kai ta tawassuli da annabi Muhammadu idan kai tawassuli da annabi Allah zai biya maka bashi ya shiga masallaci yayi adola yana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu yayi zalaci yayi zalaci sai fashe da kuka Allah gobe za a daure ni Allah gobe za a daure ni Allah ka bani Allah ka bani can cikin dare yana cikin wannan hali sai bacci ya kama shi sai mafulki sai ga annabi Muhammad annabi ya ce to madalla na na gode in gari ya waye ka je wajen sarkin garin ku ka ce ina gaishe shi ka ce na ce biya maka bashi kar ka samu damuwa amma zai tambaye ka ya aka yi ka ce mashi duk ranar duniya in zai kwanta sai ya yi mani salati dubu kamin ya yi bacci ba wanda ya sani amma jiya ya yi tunanin ya cika ba ɗaya ne ko bai cika ba ka gaya mishi ya cika. Da gari yawa ya je wajen sarki zai ce ina son ganin sarki aka kira shi. Ai ba ni son ganin ka sai ni da kai. Zaunar ce me ke faruwa ya ce a na yi mafarki ne gashi na ga manzon Allah. Ina ne na bashi annabi ya ce ka biya mini dinari dubu. Ce to me hujjan ka ya ce ya ce kullum kana mai salati dubu ya ce haka akai. babu wanda ya sani ci haka ne ya ce kuma in gaya maka jiya kayi dubu kana kokan tuto ya cika sarki ya ce haka ne ya ce to ina zuwa ya dauko jaka ya ce ga dubu na biya ga dubun na bushara ga dubun na ganin annabi ga dubun na gaganka ga dubun yace kai ko ta bashi dubu dubu sai da kai ya kare wa fasabiruna bi ghairi hisab haka Allah subhanahu wataala yake alladhina yuquna amwalan fi sabilillah masu ce da dukiyan kafar zabarkin Allah sun mala'ik yu'una ma anfaqu mannan sannan ba su biyar da abin da suka ciyar din nan mannan gori in ka ba da kyauta kar kai gori ka dinga cewa ba ni ne maka kaza ba ba ni maka alal munfaqi alai bi qawlihim masalan kad ahsantu ilayhi wa jibran hadu ai ni na kyautata mishi in ba dan ni ba ai da ya shiga wahala kar kai haka ولا أذن كركي توتا بذكر ذلك لأن من لا يحب لأن من لا يحب وقوفه عليه نعم ولا وين مكة من جنسا lahu ajrun suna da lada sawabun lada inda rabbihim wajen ubangijin su wala khawfun ba tsoro alaihim akan su wala hum yahzanun ba su halazana
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولديك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين to wannan ayoyi sun sauka akan sayyidina Usman ne an ce lokacin da za a je jishir usra wani yaƙi wanda aka je ana cikin halin tsanani shine yaƙin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza jishal usrati falahul jannatu duk wanda ya shirya wannan yaƙi aka je aka yi aljanna ya tabbata gare shi sai na Usman sai zo masa yace ya rasulullahi nayi bakace zan ba da raƙumi dubu kowane raƙumi zan ba shi abin da zai ci na alƙama zan ba da doki dubu da sirdin ya zo da dinari dubu ya aje gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki dinari dubun nan yana dubawa yana juyawa yana juyawa yana ce oh oh usmanu nawa usman kenan Allah Allah na yarda da usmanu ka yarda da shi Allah na yarda usmanu ka yarda da shi sai yana cewa ma zarra usmanu wa ba alaba da yau abinda usman yayi ba zai taba cutansa ba har yau al'umma annabi wanda annabi ya gaya masa haka yau kuma a samu wasu daga musulmi suna aibata shi suna zaginsa da sunan musulunci duk wani hadisi wanda ya kawo na girmama su sai a ce hadisi ma ba a da shi ba gaba ɗaya ma hadisai yanzu wai hadisan ma gaba ɗaya duk sahabban ma ba a da su ba wasu mutum hudu ne kawai aka yarda da su kuma dan musulmi ya bi wannan tabarci a buɗe baki har al'ance su ma la'ana la'ana sai na bakar wanda Allah ke gaya masa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغير إذ يقول سابي إذ لا تحزن إن الله معنا سيدنا عمر كي أبو بكر كي سيدنا عمر مثلا مثلا يا كي ودا لا يا النبي بانا دا كيني Usmanu nan kuma annabi ya juya abin da ya bayar ya juya abin da ya bayar karbo ya ce duk wanda ya shirya dan aljanna ne ya shirya din ya bayar annabi ce Usmanu kenan Usmanu kenan Usmanu kenan kai Usmanu na yadda da kai Allah ka yadda da shi na yadda da Usman Allah ka yadda da shi duk abin da Usman yayi Allah ba zai cuce shi ba har abada to kuma yanzu kai a musuluncin ka wanda ka zo a baya baya cikin shekaru a shararraki mutanen kirki sun wuce ko ina ka duba halin tsiya ne kawai ka gyara kanka da isgibari da salati da hailala mana me da me ka da abin da suka wuce in ma sun ina ruwanka da Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka abin da ya faru a zamanin sahabbai shi kai ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi ayi qur'ani akan shi yake magana kai yanzu akan ka yake magana kai din nan da kai yake yanzu suka wanda suka wuce sun riga sun je sun samu ko menene ma kai ka gyara naka mana sadaka irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan aya yakan sauka akan su gaba daya aya ya sauka akan mutum daga Allah na yabo na girmamawa na cewa Allah na son sa kai ka ce wai kai musulmi ne ka la'ance shi a sa ka la'ana baka san komai ba alula an ce kai baka iya ba alula ka zauna da mutum ya alula bai iya ba ya zauna da sallah bai iya ba ya faɗa maka me ma hukunce hukuncen sallah bai iya ba amma ya san tarihi wani ya kashe wani cikin wannan ya cuci wani wani ya cuci wani ko hukuncin aure bai sani ba hukuncin sallah bai sani ba amma ya san hukuncin sahabi wani ya cuci wani wani kaza wani me ya kai ka ina ruwanka ina ruwanka wala su ruwa da tun ruwa in ma sun yi ina ruwanka sun tafi suna wajen Allah sun samu da abin da za samu kai ka san abin da za ka samu ka san inda za ka saka hatara hatara mutane na jefa kansu cikin wahala wahala a duniya tukunna ka bata da kowane musulmi tsakaninka da Allah ka bata annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ya sa hannu Allah ya karbe ka ka ce kuma wai ba ruwan ka wai kai kana son annabi amma ba ka son nan shi ana son annabi ba son Abubakar ana son annabi ba son Umaru ana son annabi ba son Usman ba a son Khadija ba ba ba ba son Aisha wai amma fa ana son Aliyu manzo Allah zai ne ban duniya ba zai ce ku kiyaye su ba alaikum bi sunnati wa sunnati khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajid na hore ku ku rike sunna na da sunnonin khalifofi na shiryayyun nan guda hudu Abubakar Umar Usman Ali kai ba na ce ku rike da hannu ba ku hada ku ciza da baki ku ciza da baki wani irin musulunci ne haka wani irin musulunci ne wanda Allah ya yarda da su ya saukar da aya akan su suka ga annabi suka zauna da annabi annabi ya yarda da su kai da kazo waye sunan uban ka matu ka ne an kirga bakwai kila za a samu rabo kogo nomau sunan arnade in addini na Allah ba a bada kuriya shi addini na Allah don Allah ake yi shi sa ka riƙe garga abin nan da ka sani na da na bayan Allah ko ka taɓa zuwa inda ake yin sigimari an ce ka kuɗi ko kuwa baka tun za ka yi don Allah kai don Allah amma addini za a baka kaza za maka kaza za maka kaza eh ina ruwan Allah da kuɗi me yin kuɗi ina ruwan shi ma da duniya sannan ka wannan matsala ne babba shi ke kawo dukkan tasirukan hankalin nan Allah ma yana fushi in an taɓa nasa Allah yana fushi in an taɓa nasa taɓa waɗannan shi ke kawo mana bala'i iri-iri bala'in yunwa bala'in tsada bala'in ciwo bala'in kashe-kashe ga nan kullum ko ba a gane ba ana cewa wani za a gyara wai wani zai gyara ya gyara me wallahi in ba a daina irin wannan ba wanda zai gyara bayan Allah addin wanda Allah ya yarda da su a ce su ake ci musu mutunci kuma a zauna lafiya Allah ya tsare mu. Qawlu ma'ruf nan alhamdulillah. Law ajru wa inna rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Allah ya sakar mu zama cikin masu tsoro da bakin shi billahi da ta'ala alhamdulillah.
باجي أبا صلاة الفاجي باجي أبا صلاة الفاجي Allah ba mu lafiya zama lafiya daga ma lafiya mun makaranta mun kana ji Allah ba mu ladan sa mun muka kuskure la gafarta ma ba musalla na sanan Muhammad al-Fatih al-Maghrib خاتم لما سبقنا سورة الجنة والغالي لا سورة المسلمين ولا من الرجيم سورة كما سمعت سلام سورة حمزة صلى على محمد يا رب العالمين